بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu da girmamawa ga Allahu tabaraka wa ta'ala bisa dama da lokaci da ya bamu a wannan rana ta juma'a a domin ci gaba da karatu cikin littafin sharhu sunna yau muna hudu ga watan jimada sani wato wata na shida a kalandar musulunci hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da shida ga watan sha biyu miladiyar isa ɗan maryam 2024 ubangiji allah ka yi mana jagora kafin mu ci gaba da karatu muna mika mu ga iyalai da 'yan uwan buhari idris yaron da muke yawan sallah da shi a nan a duk lokacin da ya zo ningi da ga hamalai jisu magaji mun samu da su a labari da su jiya ubangiji allah ya gafarta masa allah ya sa mutuwa hutu ce allah ya ba iyalansa haƙurin jure wannan mutuwar a satin da ya gabata muna magana ne akan wata ƙabiya wadda yake cewa idan ka ji magana daga bakin wasu malamai to karka yi sauran ɗaukata ballantana ka kafa hujja da ita har sai ka gwama ta da maganganun sahabbai ko ayyukan sahabbai idan kaga sun dace fa ni'ima in kaga su dace ba sai ka ajiye da aka wance wa haza fihi wujubur rad alal mukhalifi duk wanda ya saba da haka to wajibi ne a masa raddi wato mutumin zai dogara da ra'ayinsa ya kawo magana sannan ta saba da maganar sahabbai kuma ya doge a kai to dole ne a yi masa raddi kenan rashin masa raddin ma ka iya zama laifi akasu ma ya ƙuluhu ula'ika saɓanin abin da waɗannan suke faɗa mai suke cewa ya ƙulu na uturkur rududa wada unnasa ku daina yin raddi kawai ku kyale mutane kullu lahu ra'ayuhu wa ihtiramu kowanne kawai ku bashi da ra'ayinsa ai ba zai yiwu ba kowa ya faɗi ransa ya shato ƙarya ya ce addini ne kuma a cewa a bashi da ra'ayinsa a'a ba hana shi za a yi ba a'a in har alkur'ani da hadisi da maganganun magabata bai hana su ba kai ma ba za ka yi hana shi ba amma me ake tsoro da'awar ka ta yadu to dole ne ka yi masa raddi wanda Allah ya nifa zai gane sai ya gane amma bashi a cikin barnar cewar ra'ayinsa ne a bashi to shikenan shi mummunan aiki kamar bakin mai ne ko man gyada duk lokacin da ya zibi a ƙasa na so yake yi kana da rigar ka fara sol sai je ya bata ta a wa hurriyatul ra'ayi wa hurriyatul kalima ita yanci na ra'ayi da yanci na faɗin albarkacin baki bihaza ta halikul umma tana hallakar da al'umma kowa yana da yancinsa kowa da ra'ayinsa kowa ya abin da ya ga dama an fahimta yana hallakar da al'umma barin mutane sakakan shi ya kai mu ga halin da muke ciki a yau wancan ya ce shi ɗan tatsine ne wancan ya ce shi ɗan kaza ne wancan ya ce shi ɗan kaza ne idan kai magana a ra'ayinsa ne a asalafin ma sakanu an amsali haula idan ka so magabata ba sai shiru akan irin waɗannan ba ba sai shiru ba a'a daga san ji ɓannarar da suke yi bal fadahuhum wa raddu alaihim a kunyata su suka yi suka yi musu raddi li ilmihim bi khatarihim saboda sun san suna da hadari alal umma kan al'umma wa nahnu don haka ne mu la yasuna ba zai mana ba zai kyau gare mu ba ba za mu samu wani fili an naskuta an sharhi mai shiru mu bar su da sharrinsu ba sai mun faɗa bal labudda min bayani ma anzalallah dole ne mu yi bayanin abin da Allah ya saukar wa illa in ko ba haka ba fa innana nakunu katimina za mu zamo masu ɓoye ilimi ɓoye ilimi kuma sabon Allah ne min allazina qala Allahu fihim daga cikin waɗanda Allah ya magana a kansu yace innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al ma an zalna min albayyana ta ne ko ya yi kuskure min albayyana ta ne lallai waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na shari'a na shari'a na hujja walhuda a'a inna lazi yaktumuna ma anzalna min albayyinati afwan ko waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na hujja walhuda da shiriya min ba ma bayyana hulun nasi bayan mun yi wa mutane bayani fil kitabu a cikin littafi ula'ika ya la'anhumullah wayannan Allah yana tsine musu kenan idan ka ji abu barna ce sai kai shiru waya a bar mutane akan ra'ayi to Allah ya tsine maka ya haka Allah ya faɗa in dai ka ji kai shiru kana da ilimin ka sani ka san barna ce sai kai shiru to ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun kuma duk wani mai la'anta kansa take komawa in kai tsinuwa ka ji Allah tsine wa mai boye gaskiya ta fada kansa aya ta 159 a cikin sulh bakara fala taktasir al'amuru ala al-mubtadi don haka kar ku taƙaitu a kan al'amarin bidi'a bal ya tanawalu al'amuru min sakati min man sakata anhu da haka umarnin wancan la'antar ta tattaro hadda wanda ya shiru a kai fa'innahu ya tanawalu hudzam da haka zargin ya ƙunso da shi wal'iƙabu da azabar ta haɗa da shi li'an alwajiba albayanu wa tawdihi linnasi domin abin da yake wajibi shine yin bayani da kuma fayyace wa mutane dalla dalla wa hadhihi wazifatu rududi al-ilmiyya wannan shine aiki na raddi na ilimi raddi na ilimi al-mutawatira cikakke al'anafi makatibatul muslimina wanda ya zai nan a cikin maktabobi na musulmai kulluha tazubbu an siratul mustaqim dukkan su suna zubowa daga hanya madaidaiciya wato haddiru min haula'i tana jan kunne tana tsoratarwa daga waɗannan la yurawiju hadhihi alfikra domin kar waccan fikirar ta samu gurin ko ta samu kofa a gurin su fikratan hurriya ar-ra'i wato fikira ta yanci na ra'ayi wal hurriya al-kalima da kuma hurriya yanci na faɗar baki wa ihtiramil akhar da kuma wai girmama wani illa mudallalun katimu lilhaƙi ba mai haka sai ɓatacci mai ɓoye gaskiya da aka mai ɓoye gaskiya ne ɓatacci yake kiyaye ra'ayin wani akan barna na hannu ƙasadin alhaƙa mu gaskiya muke nufi ma ƙasar na an nujarrahan nasa ba muna jin tsoro mai mutane rauni ba ne ba ma jin tsoro ba ma jin shakka a faɗi magana ta ma zafi ko ka ta ma zafi kai ka jiyo gaskiya muke so mu faɗa au na takallama fi nasi ko kuma kawai mu magana a cikin mutane dan burge mutane a alqasadu huwa bayanul haqq abin nufi kawai shine bayanin gaskiya wa hadhihi amanatun wannan fa wata amana ce hamalaha Allahul ulama wanda Allah ya dora wa malamai in kun ga gaskiya ku faɗa fala ya juzu su kotu an amsali haulayi don haka ba zai yiwu a yi shiru akan irin wayannan 'yan bidiyar da suke yada bidiyoyi ba lakin ma'al asafi amma dai sorry lau ya ati alimun ya ruddu ala amsali haulayi ƙalu da ce wani malami zai zo yana radi akan irin waɗannan 'yan bidiyar ƙalu sai su ce haza mutasarri'un wannan ɗan gaggawa ne a ci ga gaggawa wani mai gaggawa ne ila gai zalika zuwa dai wasu manganu irin wannan minal wasawis masu sanya wasu wasi fa haza la yukhazzilu ahli ilimi an yi bayyano linnasi shar du'atu zal don hakan wannan kare taɓar da masu ilimi har su kasa bayyana sharrin masu irin wannan da'awar la ya khazuluhum wannan ba zai tabar da su ba qala muallifu malam littafin yace rahimahullah wa alam ka sani rahimaka Allah Allah ya maka rahama annahu la yatimmu islamu abdin lalle musuluncin bawa baya cika ya samu cikakken musulunci hata ya kona muttabi'an musaddiƙan musalliman har ya zama mai bi ya zama mai gaskiya ya zama mai miƙa al'amarinsa da haka in kana so musulunci ka yi kyau dole zama a cikin ukun nan ka haɗa su gaba ɗaya ka zama mai bi manzo Allah ya ce kaza kayi kaza kayi ya ce ka bar kaza ka bari shi kenan ka huta ka zama mai bi kenan musaddiƙan kuma duk abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne ba ƙarya kuma musallima mai mika al'amari zuwa ga Allah ka mika al'amari kai yanzu baka da ra'ayi addini baka da ra'ayi baka da wata fuska baka da wata kofa ra'ayinka mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce mai magabata suka ce shine kawai ra'ayinka baka da zabi amma in har kana da zabi a addini to baka zama mutabi'an ba baka zama mai biyayya ba faman ragi faman za'ama annahu qada baqiya shay'un min amr al-islam wanda duk yake riya cewar akwai wani abu da ya saura a al'amarin musulunci lam yakfinahu ashabu rasulullah kenan sahabban manzon Allah ba su wadatar da shi ba sahabban manzon Allah ba su gama aikin su ba faƙada kazzabahum ya mai da su makaryata wakafa bi haza firqatan wannan ya isa ya zama firqa wata kungiya batatta wata anna alaihim kuma ya zama yana suka a kansu fa huwa muftadi'un to shi dan bid'a ne muftadi'un ne shi dan bid'a ne balun batacce mudillun mai batarwa muhdisun mai kirkiro abu fil islam a cikin musulunci ma laysa minhu abin da babu shi daka in kaje mutun yana ta karkarewa sai ya dora laifi akan wani sahabi yana ta karkarewa sai ya dora laifi akan wani tabi'i wallahi dan bid'a ne yana so ya raba ka da manzon Allah ne kai tsaye inda ka bi shi walaikun musulam eh abin da ke faruwa kenan daga an samu malami mai kokari sai kokari an sai an bata shi an samar bakin fenti wai don jama'a su tsane shi Allah sawaka sharhi haza tatimmuhu li kalamin sabiki wannan yana cika ne daga maganar da ta gabata fa qauluhu malam yace fadin mai littafin la yatimmu islamu abdin musuluncin bawa baya cika hatta ya kona muttabi'an musaddiqan musalliman sai ya zama mai bi mai gaskatawa mai miƙa wuya ai muttabi'an la mubtadi'an ya zama mai bi ba mai kirkira ba musaddiqan ya zama mai gaskatawa la shakkan ba mai kukwanto ba au mutaraddad ko kuma mai kaiwa da kawowa musalliman ya zama mai mika wuya yani musalliman lil kitabi wa sunna ya zama ya mika wuya da alqur'ani da sunna li'anna hadhihi umur domin waɗannan al'amura mahallu taslimi shi ne gurin miƙa wuya gurare ukun nan bi gaskatawa miƙa wuya walesat mahalli jidalin ba gurin musu wani ba a musu a wani gurin nusallimu lillahi wa rasul yanka za mu miƙa wuyanmu ne zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wala nujadilu fi hadha al-amri ba jayayya a wannan al'amarin au nuduli bi ra'ayina ko kuma mu kafa hujja da ra'ayinmu kama ya na kaman yadda suke cewa ma Allahi ma kalamillah da suke magana akan akan magana Allah an ce Allah yana magana Allah yana zanci wa kalamin rasulullah da kuma magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qauluhu malam mace mai littafin yace faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amr islam wanda yare cewar akwai wani abu da ya saura na al'amarin musulunci lam yakfinahu ashabu rasulullah wanda sahabban manzo Allah ba su cika mana shi ba faqad kazzabahum ya mai da su makareta ai man za'ama anna ashaba kassaru fi bayan haqqa wanda yare cewa sahabbai sun takaita wajen bayanin gaskiya wa tawbihi da fayyace shi wa hamlihi linnasi anar rasuli waɗanda su ne suka ɗauko daga manzan Allah zuwa ga mutane wa ya za'amu anna lahu mujalan sai yake riyawa ai yanzu yana da wata kafa yana da wata ƙofa tunda su sahaban akwai abin da suka rage to shi ko yana ganin abin da suka rage din nan ya san shi ko ya iya shi an ya takallama yana da dama yayi magana aw yadifa shay'an ko ya jingina wani abu fa hadha yuridu shar bin nasi wannan sharri kawai ke nema da mutane li'anna sahaba domin sahabai radiyallahu anhum ma taraku mimma sami'u min ar-rasuli basu bar duk abin da suka ji daga manzon Allah ba sun yi bayani duk abin da suka ji ko suka gani daga manzon Allah sun yi bayani ba su boye ba sallallahu alaihi wasallama au ra'auhu shay'an ko kuma suka ga wani abu illa ballaguhu lil umma bi amana face sun isar da shi ma al'umma da amana wa bayyanuhu lil umma kuma sun yi bayani shi wa al'umma walizalika yuqaddimu tafsiru sahaba ala tafsir ghairihim dan haka ake gabatar da fassarar magabata wato sahabbai akan fassarar waɗansunsu li'annahum talamizu rasul domin su ɗaliban manzon Allah ne sun yi sallah a bayansa ya karantar da su ƙur'ani sun ci abinci tare ya karantar su al'amarin duniya ya karantar su al'amarin lahira sun yi yaƙi tare sun yi komai na aji tare suka yi daga almajiran manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kare ta su kare ta manzan Allah ne daga su almajiran manzan Allah ne wa sami'u minhu sun ji maganganu daga wajensa sun ji alqur'ani daga wajensa wa sami'u minhu ahadith sun ji hadisai daga wajensa wa sami'u minhu bayanin Qur'an kuma sun ji bayanin Qur'ani daga wajensa wara'u amalahu sun ga irin aikin da yake yi sallallahu alaihi wasallama fa naqalu zalika bi amana sai suka ciro wadannan abin da suka ji da abin da suka gani duk suka dauko shi da amana fa hum lam yatarku shi an da aka sahabbai ba abin da suka rage ba abin da suka bari ba su bayanin sa ba faman za'ama annahum qasaru wanda yake da cewa sahabban nan sun rage wani abu wa taraku shay'an sun bar wani abu lam yuballighuhu bas isar da shi ba fa innahu kazzabun muftirin wallahi muƙaryaci ne mai kirkira ne balun mudillun batacce ne kuma mai batarwa yushakkukun nasa fi dinillahi kawai yana sa mutane su shakku ne a cikin addinin Allah wa fi hamlatihi min sahabati rasul da kuma yadda sahabbai suka ɗauko shi daga manzara sallallahu alaihi wasallama wa huwa yukhawwinu sahaba kaga shi ya ce sahabbai maha'inta ne kama hiya dariqatu ahli bid'i kamar yake hanyar ɗan bid'a kenan hanyar su sai haka yukhawwinuna sahaba suna cewa sahabbai maha'inta ne wa yatahimunahum suna tuhumar sahabbai min ajali an yasqitu alwasita bainana wa bain sula kawai suna son ne su cire tsanin da ke tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laka idan suka cire sahabbai to duk tsanin da ke tsakanin da manzon Allah sun cire shi su kuma sai su maye wannan gurin ba su ga manzon Allah ba ba su yi zamani da shi ba ba su ji a gurin manzon Allah ba amma sai su maye gurbin ɗaliban manzon Allah anya maiwar za ta yi kyau ba za ta yi kyau ba fayajibul hadaru min haula da aka wajibi ne kai taka tsantsan da irin waɗannan wa an na'lama qadara sahaba ya kamata mu san matsayin sahabbai wa makanatahum da kuma girman su a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min aina ja'ana hadhal qur'an wannan qur'an ta ina zo mana qur'an da muke karanta ta ina yazo qur'anin ba a dunkula aka jeho shi ba haka ne ko a dunkule zo ba a dunkule zo ba mala'ika jibrilu shine tsani tsakanin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka mu kuma sahabbai suna tsakaninmu da manzan Allah mala'ika jibril in ya zo da wahayi ya koya wa manzan Allah sannu ƙuri uka falatansa za mu koya maka ba za ka manta ba fai za ƙara na hufatta bi ƙura'ana idan muna karanta ma ƙura'anin kawai ka bi karatun inna alina jam'uhu idan ya haddace sai tare sahabbai ku zo ku rubuta an ce kaza an ce kaza an ce kaza an gama masu haddacewa sun haddace ana rubutawa a cikin fata fatar dabba ana rubutawa a cikin dutse falalin dutse haka idan sissira ana rubutawa a cikin ganyen dabino ana ake rubutawa har manzo Allah ya bar duniya Qur'ani haka ke daidai wannan a gurin wancan wannan a gurin wancan wancan ya haddace a sura kaza wancan ya haddace izu kaza wancan ya haddace complete haka Qur'ani yake ina ba ta mun gane da haka lokacin da Abubakar ya zama khalifa Allah ya kara masa yadda sai da Umar ya kawo shawara ya kamata hada Qur'ani nan guda yace a'a ba zai yi ba tunda annabi yi ba Allah ya buɗe girgizar na abubakar ya gane hikimar ya yadda aka zo aka har ƙuranin guda a ɗauko wancan a ɗauko wancan a ɗauko wancan ga mahaddatan suna zaune gunda wancan ya manta wancan ya tuna gunda aka rasa a ɗauko can haka aka haɗa alƙur'ani su ya suka haɗa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka bar shi haka lokacin da aka yakin rida aka shi alarmomi sai na usman ya zo a zamaninsa aka yi fada akan karatu akan riwaya ya haɗa ƙur'ani a guɗaya yanzu ga ƙura'an nan yana nan aikin su waye aikin sahabbai ne to waɗannan da suke wannan aikin ne ake cewa a ce karka yadda da su a mai da su gefe sai wani ɗan bida kuma zo tsaya a gurin a ce maka a zalimai ne su a ce sun ha'inci manzan Allah a'a sun hana fatima gadanta a'a sun daki fatima sun zubar mata da ciki sun karya mata haƙarƙari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sawaka malam yace qawluhu wala tuttabi fiha alhawa kada ka yadda ka bi son zuciya hmm? na ina ne shafi na nawa ne a ba sha mu kai ba ɗin muke da kai ba min aina ja'a na hadha alquran wa hadha alahadisi wa hadha alfiqh ta ina alquranin yazo mana ta ina hadisan yazo mana ta ina muka san fiqhu duk daga wajen sahabbai ne annabi ya yi sallah ya yi kaza ya yi sallah wani zai ce ma annabi ya sallah ya sadalu zai ce annabi ya gani annabi ya sallah ya yi kabulu zai ce ma annabi ya gani annabi ya sallah ya sallama daya annabi ne ya yi annabi ya sallah ya sallama biyu annabi ne ya yi annabi in zai sujada haka yake yi annabi in zai ruku'i haka yake yi annabi in zai dago haka yake yi duk aina muka san wannan sai ta wajen sahabbai Allah ya kara musu yarda illa man ham illa min hamlihim wa tahammulihim ar rasulillah sai dai ta hanyar yadda suka ɗauko suka kawo mana da kuma hanyar da suka ɗauko daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hum allazina hamaluhu lana su ne suka ɗauko mana addinin suka kawo mana warawahu lana kamilan suka rubuto mana shi a haɗe jimlace kullu kullun ala kadari ma wabahullah kowanne akwai matsayin da Allah ya masa kyauta sabon ba ɗaya suke ba wani abu wani kowanne akwai matsayinsa wa kullun ala kadari tsakatihi kuma kowanne ya yi gwargwadon iyawarsa mata da kushe an mindinin da aka sahabbai ba abin da suka bari na addinin Allah illa ballaguhu face sun isar da shi kama ta hammaluhu kamar yadda suka ɗauko shi an rasulullahi daga manzala sallallahu alaihi wasallam wa hum mawdi'i thiqqa da aka duk wani wayewa da kake gani addini to su ne gurbin sa li'anna allaha ikhtarahum li suhbati nabi don Allah ne ya zabe su su zama sahaban annabi yadda Allah ya zabo manzon Allah ya tona a dukkan halittu babu kamar sa ballantana wanda ya fi shi ya ɗauko shi to haka ma ya duba bai jingina gama garin mutum ga manza Allah ba sai da ya tace ya zaɓo masu kare manza Allah sallallahu alaihi wasallam ai sai da ya zaɓo masu kare shi tukunna kafin munafukai ma suka biyo baya jama'a ko ba ga bane a cikin musulmai akwai munafukai to munafukan ba su suka fara fahimtar addini ba sai da jaruman zakakuran zababbin Allahn suka fahimci addini kafin munafukan su fahimci addinin da haka su waɗannan sai suka zama kariya wa manzan Allah ga duk sharrin waɗancan munafukan wallahi munafukan zamanin manzan Allah sun fi waɗannan yan bid'ar ƙaurin zuciya amma ba su yi addini komai ba alƙawarin Allah ne sai ya kare addini balantana waɗannan walhamala anhu wa riwaya anhu suka dauko daga wajensa suka yi riwaya daga wajensa ikhtarahumullahu zalika Allah ne fa zabe su dan hakan dan wannan aikin ba Allah ya zabe su don yada addinin Allah ya zabe su fayati man yatihmuhum bitakasiri amma sai wani yazo yana tuhumar su wai da takaita wani abu ba su isar da aikin su ba au yatihmuhum bin naqas ko kuma ya tuhumar su da naqas imanin su bai cika ba maha'inta ne la yaqul hadha illa balul mudillun ba mai faɗan wannan magana sai batacce mai batarwa yuridu an yaqata silatal umma ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ummata bi suhbati rasulullah yana so ne ya yanke wata alaka da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wabitali yaqata silatahum kuma abin da ke biye in ya tsinka wancan dangantakar shi kuma zai kullata sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nahnu ma hadarna majalisar rasul sallallahu alaihi wasallama ai mu ba mu je madrasar manzan Allah ba manzan Allah da yake wa'azi muna nan lokacin da Umar yake cewa muna tare da manzan Allah sai ga wani mutum ya bullo mana mai kaza mai kaza muna gurin amma Umar yana gurin da sauran sahabbai sai yake ba mu labari radiyallahu anhu da haka mu ai ba ma majalisin annabi wala sami'ina ha wa'annan maganganun addini ai mu ba da kunnan muka ji annabi ya faɗa ba wa bainana wa bainahum qurunun kai tsakaninmu da shi ma karnoni ne sama da shekara dubu tsakaninmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shekara dubu kai dan alqur'aniyun a bakin manzo Allah kaji qur'ani me yasa ai sai kace ƙarya ne jama'a ko ba ga wani tunda ba annabi ne ya koya ma qur'anin ba ka samu qur'anin ne ta hanyar sahabbai to idan ka ce su ƙarya ne maƙaryata ne to ƙura'an na kama ƙarya ne abin da ya kamata ya zama kenan fasahaba al-akramun radiyallahu anhum da aka sahabbai masu girma ne masu karamci ne Allah ya ƙara musu yarda hum allazina ballaguna an rasul sune suka kawo mana addinin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa maqamu sahaba fi dini maqamun azim da haka matsayin sahabbai a addini wani katan matsayi ne wanda ba zai musalto ba la yuttahamuna annahum akhafu shay'an ba tu ba mu tuhuma kan su cewa sun boye wani abu au katamu shay'an wa lam yubayyinu ko kuma sun boye wani abu da ba su bayyana shi ba qauluhu malamin littafin ya ce fahuwa mubtadi'un balun mudillun shi dan bid'a ne batacce mai batarwa muhaddisun fil islam wanda yake kirkira a cikin musulunci ma laysa minhu yana kirkiro abin da babu shi haza huwa qasduhu wannan shine manufarsa shi wancan mai so ya raba kan manzon da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi hudisa fil islami ma laysa minhu shine ya kirkiro wani abu a musulunci abin da babu shi wala yatamakkanu min zalika amma bai samu wannan damar ba illa idza ta'ana fi sahaba sai in ya soki sahabbai an bincika abu ba zai fito da ra'ayinsa ka yadda da shi ba sai ya soki sahabbai da ka suka sahabbai ka wulakanta sahabbai ka ci mutuncin sahabbai to shi ya samu dama kuma bukata ta cika wa khawwanahum wa kadzabahum sai ya ya sa ya yadda ko ya saka ka yadda cewar sahabbai mahayinta ne sahabbai makareta ne hine idan huwa yabtakiru min indihi ashiya to a lokacin kuma sai ya jingina wani abu daga agudan kansa don bukata ta biya wa yaqulu hadha huwa ad-din alladhi yajibu an nasira alayhi sai ce ai wannan shine addinin da yake wajibi mu bi shi to yazo ya ce maka Fatima ‘yar manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk wani fushi da ita ya fushi da shi ko ka da wannan sai aka zo aka ce ga wani ya maru Fatima ga wani ya karya mata kashin hakarkari ga wani ya zubar mata da ciki ya ce ya zai kona mata gidanta ya zaka dauke shi ya cinye mata gado ya zalunce ta ya zaka dauke shi saboda Allah duka kana fushi da shi to shi bukatar sa kenan dama ya kawo wani abu ka ji ka tsani sahabban shi kuma sai kama ra'ayinsa batacce kuma ya zo batar da kai a guje makowa haza hadafuhum min takazzibi sahaba wannan shine manufarsu dangane da kare ta sahabbai wa takhawwinihim da kuma yadda suke cewa sahabbai mahayinta ne wata nanqusihim da kuma suke cewa wato su kaskantar da sahabban an tasnad an tasnaha lahumul fursa dan su samu wata dama li yadayyu lin nasi dinan don su ajiye wa mutane wani addini min inda an fusayin a gudan kansu wa bi hazbi uqulihim to gwargwadon hankalinsu wa ra'ayhim da ra'ayoyinsu an na'khudha an shuyukhil dalala wa la'imatu dala ko da kuma daukar su daga maganganun daga malamai batattu masu batar da al'umma allazina baddalu bi sunnati rasulullah wadanda suka canza sunnar manzala sallallahu alaihi wasallama al-kadhiba suka canza da ƙarya wa zayyafu mashayikh a asanida min indihim suka kawata wasu maganganu daga wadda kansu li masajir islam don masdar wato su bata asalin masdar na addinin musulunci wa hadha shay'un wabihun wannan abu ne da yake bayyane mawjudun fi turatihim wa afkarihim da yake samamme ne a cikin tunaninsu lakin sai dai bihamdillahi tare da godiyar Allah annahu baqiya ma bi aidihim min ad-dalala wa mahasiran takashufu adwa'ul haqqa wa anwarul wahyi akwai abubuwan da yake yayi abin da ke hannunsu da suka boye abin da zai bayyana na nur na wahayi takashifu ma indahum min hadhal kadhibi wanda zai warware abin da ke tare su nonan ƙaryar al-kathir mai yawa al-mudawwin fi kutubihim wanda suka rubuta a cikin littattafan su qal mu'allif malami littafin yace rahimahullah wa alam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama annahu laysa fi sunna qiyasun babu qiyasi a sunna babu qiyasi a sunna wala tudrabu lahal amsal sunna ba a buga mata misalai wala tuttaba'u fiha al-ahwa ba abun san zuciya a ciki bal huwa tasdiqu bi athar sula kawai shi sunna gaskatawa yanda asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala sharhin ba za ka ce ta yaya ba za ka zanta kuma bai buƙatar ƙarin bayani in ka karanta mutum hajjika to amma to zai kare ta hadisin ne in kana kawai to ai amma to to amma me hadisi bai bukatar sharhinka awwa wala yuqalu lima wala kaif a hadisi ba a cewa dan me ba a cewa kaif hadisi ya bukatun haka al-sharh as-sunna al-murad biha huna malan yace abinda ake nufi da sunna anan al-aqida ita ce aqida لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة دان وانا لتابن موضوع شيء عقيدة to wani ma ya ya kokarin sa wai babu aqida alqur'ani ba inna alqur'ani zo da aqida dan haka aqidan ma so ake a cire ta a zuciyarka kace ai babu aqidar ma kwata kwata alqur'ani bai zo da aqida ba to shi wannan yace yana magana da ma kan aqida dan haka abin da yake da sunna shine aqida wal aqida hiya sunna da aka aqida kuma ita ce sunna wa hadhal kitabu ismuhu sharhu sunna ai wannan littafin sunansa mai sharhu sunna sumyat sunnatan li'anna sunna hiya tariqa an ambace ta sunna ne domin sunna ita ce hanya wal aqida tauqifiyya ita kuma aqida tauqifiyya ce wato tsayanan inda kake in aka ce ka tsaya kawai tsaya cik in aka ce jeka jeka ita ce aqida la majala li ziyada li ziyati fiya babu gurin kari abadan har abada aqida ba babu gurin kari madaruha ala ma jaa an lahi wa rasulaka makwararan aqida yana kan abinda yazo daga Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma khalafa ma jaa anillahi wa rasuli duk abin da ya sabawa abin da ya zo daga Allah da manzansa fa innahu batilun wa dallun barna ce kuma bata ne fa hadha ma'ana qaul ulama wannan shine ma'anar fadin malamai ina laqidata tawqifiyya aqida tsaya inda kake ne la yadkhulu hal qiyas qiyasi baya shiga li'anna al qiyasa inna ma huwa fi masail fiqh fi masail fiqh qiyasi yana shiga mas'alolin fiqh na furu'a na reshe na da qiyasi ke shiga ma ba qida ba hiya allati yadkhulu hal qiyasu ita ce wanda qiyasi yake shiga wahi ahkamul halal wal haram shine hukunce hukuncen halal da haram ana ke yin qiyasi kamar da Imam Malik yayi qiyasi na sadaki da da gabar barawo hannun barawon aka yanki qiyasi yayi da aka ce ana yanki hannun barawo ne akan rubu dinari in ya sata to sai Malik sai yayi qiyasi to ai farji ma in haka ne ba zai halatta ba sai an ba da rabo dinari tun da shi ma gaba ne daga cin gabobin mutum kaga kiyasi yayi a aqida babu wannan an gane ah amma masal aqida fa laysa fiha qiyasun amma mas'aluna aqida babu qiyasi a ciki وإنما هي تسليم وانقياد لما جعل الله ورسوله من غير تدخل ita akida kawai mi kauya ne da kuma ciruwa zuwa ga abin da aka zo shi daga wajen Allah da manzansa ba wani abu qauluhu magana mai littafi wala tuttaba fiha alhawa a cikin akida a cikin musulunci karka bi son zuciya yani la yuqalu fil aqida ba fada a cikin aqida ma wafaqal hawa kawai abin da ya dace da son zuciya a aqida babu yu'khadhu ma khalafa al hawa yuraddu duk abin da ya saba wa son zuciya shi ake dauka ba abin da ya daidai da son zuciya ba kama hiya tariqatu ahli dalal kaman ita kuma hanyar yan batattu yan bid'a su kuma abin da ya dace da zuciya shi ake bi abin da ya dace da gaskiya ko sai a bashi walizalika sammu ahlul ahwa dan haka ma kace musu ma'abuta san zuciya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa in lam yastajibu laka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba su amsa maka ba fa'alam ka sani annama yatabi'ul hawa hawahum kawai dai son zuciya suke bi wa man aballu mimman tabaha to kuma wane ne ya bata kamar mai bin son zuciyarsa babu wanda ya bata kamar sa bigayar hudan ba tare da wata shiriya ba min Allah daga Allah ba sura qasas ayata 50 daidai faman lam yusallimu lil aqidati sabita duk wanda bai mika wuya ba ga aqida tabbatacciya fil kitabi wa sunna cikin qur'ani da hadisi fa huwa innama yatba'u hawa kawai na bin son zuciyarsa ne walizalika yusamma ahlul bid'i dan haka ake ce musu yan bid'a fil aqida a cikin aqida ahlul ahwa ake ce musu kuma ahlul ahwa aqida ahlul ahwa an gane a cikin addini yan bid'a li'annahum ittaba'u ahwa'ahum don mai su suna bin son zuciyarsu ne kama fil aya kamar yake cikin ayar wa man aballu babu wanda ya fi bata mimmanitta ba hawahu kamar wanda ya fi son zuciyarsa bigere hoda min Allah ba tare da wata shirya daga Allah ba qaulu fadin mai littafin bal huwa tasdiqu bi asar rasul kawai shi sunna gaskatawa ne da asar daga manzara sallallahu alaihi wasallama bila kaifin wala sharhi ba zancen ta yaya kuma ba zancen sharhi wala yuqalu lima ba za a ce dan me ba wala kaif ko kuma ce ta yaya ba ai at-taslimu li aqwali rasul kawai mi kauya ake ga manganin manzon Allah mi kauya ake yi dan Allah ko ba za ka yi ba karka yi suka ko ba za ka yi ba karka yi suka idan ba ka yi ba kuma ka yi suka ka ɗora wa kanka nauyi akan nauyi gari ƙila ka kwada da nauyi ɗayan na rashin yin ƙila Allah sai ya fi maka amma idan ka yi suka wallahi Allah ba zai ya fi maka ba idan ka yi suka akan sunnar manzan Allah wallahi Allah ba zai ya fi maka ba amma ƙila in aikatawa ce ba ka yi ba in Allah ya so sai ya fi maka da haka maganganun manzan Allah bi ne kawai ni wuya ne kawai fi asma'illahi wa sifatihi in manzo Allah ya magana akan sunayen Allah da sifofin Allah wa murlaqida da al'amuran aqida bila sharhin ba wani sharhi yani bila sharhi yukhalifu ma'anaha sahi babu wani sharhin da zai saba da maganarsa ingantacciya wa huwa ash-sharhu alladhi yukhalifu madalul an-nusus shine sharhin da ya saba wa hujjojin nassi wa hadha intashara fil jahamiyya wannan yafi yaduwa a cikin masu aqida ta jahamiyya akwai wata dariqa da ake jahamiyya wal mu'tazila wal asha'ira dukkan irin wannan mun saba da su a tauhidi kaza muhim annal murad biladi kamar yadda suke riyawa da aka ci Allah yana da hannu a gurin su mai ake yi da hannu din alqudara wai ba hannu ake a alqudara ake iko ake nufi wal murad bil wajhi da aka ci Allah yana da fuska wal muradu al istiwa ai azati zati ne shine al wajhu an gane wal muradi bil istiwa da abin nufi da istiwa da aka ce Allah ya daidaita din nan ai al istila daukaka ne hadha sharhun batilun wannan sharhi na barna ne ba haka bane laysa hadha huwa ma'ana ba wannan ne ma'anar ba hadhihi nusus fa qawwa wa annan nasusi fa qawlu bila sharhin ya'ni bila sharhi batilin ba tare da wani sharhi na barna ba amma sharhuha bi ma'ana amma sharhi na ma'ana bayan ma'anahu sahih ma'anaha sahih wanda yake bayyana ma'anonin su ingantacce fa haza haqqun wannan gaskiya ne kenan ana yin sharhi amma ba sharhi na barna ba saura minti uku fal kalamu wal khusuma wal jidalu walmira'u muhdisun magana da rikici da jayayya da musu musu muhdisun wani kirkira ne ya kadahu shak fil kalbi yana kawo kokonto a cikin zuciya wayan asaba sahibul haqqa was sunna koda me yi ya dace da gaskiya kuma ya dace da sunna ba a musu addini akan akida musu radi da ba musu da ba an gane mu zo mu ta jayayya mu ta musu ana samun matsala daga za mu tsaya anan insha Allah sai darasi mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah